بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله إن من سمات المؤمن أن يكون هينا لينا سليم القلب لا غل فيه ولا حسد يعلم أن الحياة أرخص من أن تملأ بالعداوة والأحقاد يعلم أن الحياة أرخص من أن تملأ بالعداوة والأحقاد أيها الأحبة في الله إنه من فطرة الله التي فطر الناس عليها أن تنشأ خلافات بين الناس أن تنشأ خلافات بين الناس في كل ميادين الحياة بل في كل في بل في أماكن عباداتهم ومناسكهم إلا أن ديننا الحنيف حثنا على كظم الغيظ والعفو والتسامح فالعفو عباد الله عبادة عظيمة وقربة جليلة وقربة جليلة يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا فأهميته كبيرة وفوائده كثيرة فمن أهمها أيها الإخوة أولاً إنه من صف إنه من صفات المتقين كما وصفهم بذلك جل شأنه حيث قال تعالى وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثانيا أيها الأحبة إنه من صفات أهل الجنة وقد شهد رسولنا صلى الله عليه وسلم لرجل بالجنة لعفوه كما جاء ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وكرر ذلك ثلاث مرات فتبعه عبد الله بن عمرو لينظر ماذا يعمل فلم يجد له كثير صلاة ولا صيام وبعد ثلاث ليال أخبر عبد الله الرجل بسبب مجيئه فقال له الرجل ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه ثالثا أيها الإخوة إنه من دأب الأنبياء والصالحين فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقد اجتمع كفار قريش في المسجد الحرام وهم الذين آذوه بما لم يؤذ أحد من الأنبياء وقفوا ينتظرون العقاب على ما اقترفوا من أذية ونقص للعهد فقال صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه ما ترون أني صانع بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أخرجه البيهقي في سننه وأخرج البيهقي أيضا في شعب الإيمان أن جارية لعلي بن الحسين رحمه الله تعالى تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع وجهه إليها فقالت الجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ فقال لها قد كظم قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال قد عفى الله عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة رابعا أيها الإخوة إنه عز لصاحبه كما أخبر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه ما زاد الله عبدا بعفوه إلا عزا رواه مسلم الخامس والأخير إنه سبب لعفو إنه سبب لعفو الغفور الرحيم لقد كان أبو بكر رضي الله عنه يكفل مصطحا رضي الله عنه وبعد أن خاض مصطح في حديث الإفك عزم أبو بكر على قطيعته وعدم الإنفاق عليه فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أيها الإخوة في الله إن العداوة والبغضاء بين المسلمين تحرمهم من المغفرة ويعملون ولا ترفع فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa masu daraja’ hakika yana daga cikin siffofin mumini ya zamanto mai saukin hali ya zamanto mai taushi ya zama mai sauki wajen mu'amala da mutane sannan kuma zuciyarsa ta zamanto kubutacciya daga kyashi gilli hasada wa ɗan uwansa musulmi yana mai masaniya akan cewar wannan rayuwa da muke cikinta wacce rayuwa ce mai arha ba ta kai ya ɓata lokacinsa wajen gaba da ɗan uwansa ba ƙimar rayuwar ba ta kai ya ɓata lokacinsa wajen gaba da ƙiyayya da ɗan uwansa musulmi ba ɗan uwa masu karamci tabbas yana daga cikin fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane a kai a duk lokacin da aka haɗu sai an samu saɓani ko saboda wannan sababi ko kuma saboda wancan sababi tsakanin mutane bahaushe yana cewa zo mu zauna zo mu ɓata ya ce tsakanin harshe da haƙori ma ana saɓa to wannan ba shi ba ne abin kushewa samun saɓani tsakanin mutane ba shi ba ne abin kushewa natijar da za ta biyo bayan saɓanin wacce take kunshe da gaba ita ce wacce musulunci ya yi fito na fito da ita amma za a iya samun saɓani za a iya samun rashin fahimta a lokacin da aka haɗu tsakanin mutane guda biyu ko isama domin hakan ya faru a zamanin mafi ƙarni wanda yake mafi alkairin ƙarni wato zamanin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sayyidina aliyu Allah madaukakin sarki yadda da shi da sayyidina muawiya Allah madaukakin sarki yadda da shi an samu sabani tsakanin bangarorin guda biyu wanda har ya kai ga gwabza yaki tsakanin su aka zubda jini aka yi asarar rayuka amma wannan din bai haifar musu da gaba a tsakanin su ba saboda tarbiyya ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama labari ya iske sayidina mu'awiya Allah maɗaukakin sarki yadda da shi kan cewa jiya daddare an laɓe a ƙofar gidan sayidina aliyu daidai lokacin sallah asuba yana fitowa aka daba masa wuka hakan kuma ya zama ajalinsa mu'awiya Allah yadda da shi sai fashe da kuka yana ta kuka kamar ransa zai fita matarsa ta ce aha yau ga abun mamaki jiya kai ne kake yaƙarsa yau kuma labarin mutuwarsa ya zo maka ka fashe da kuka kamar ranka zai fita ya ce kai tanki kin san waye aliyu ya ce ke ku Allah wadaranki da kin san wane ne aliyu da baki wannan maganar ba na yi nazari na yi tunani irin asarar da duniyar musulunci ta yi a kan rashin aliyu an yi babban rashi wannan yana daga cikin sabubban da suka sa ni kuka sannan kuma mutum ne wanda yake da falala yake da kima yake da matsayi gurin ubangiji subhanahu wata'ala da kuma gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna bambanci da za a samu ko saɓani a tsakanin magabata baya haifar da ƙyashi da ƙiyayya da gaba saboda ɗabi'a ce da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam a kai za a iya samun saɓani ɗin to amma abin da ba a so shi ne saɓanin ya biyo baya da gaba shi yasa wannan addini namu miƙaƙƙen addini addinin da babu wani addini da ya kai shi wadda za a bauta wa Allah subhanahu wata'ala da shi a ban ƙasa wanda shi ne addini gurin Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu kan haɗe fushi idan an maka abin da bai dace ba yi ƙoƙari ka zama daga cikin masu haɗe fushi sa'annan kuma ya kwaɗaitar da mu kan zama cikin masu afuwa a lokacin da aka saba maka a lokacin da aka keta maka a lokacin da aka ma abin da ya ƙona maka zuciyarka to yi ƙoƙari ka zama daga cikin masu afuwa masu yafiya masu kau da kai domin afuwa ya ‘yan uwa ibada ce wacce take mai girma gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala tana ma daga cikin ibadin da ake neman kusaci da su gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ya sanya Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata falala da daraja mai girman gaske da fa'idoji masu yawan gaske kaɗan daga ciki na farko ɗabi'a ta afuwa a yayin da aka keta maka huruminka ko aka ci zarafinka ko aka maka abin da ya sosa maka zuciyarka wannan ɗabi'a ce ta masu takawa yana daga cikin ɗabi'a na masu takawa yin afuwa a yayin da aka musu abin da ya sosa musu zuciyarsu hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta masu ɗabi'ar afuwa cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu hassamawatu wal ardu uiddat lil muttaqin Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi tsere nireniya ku yi rige-rige wajen neman gafarar ubangijinku subhanahu wata'ala da kuma neman aljannarsa wadda faɗin wannan aljannar tamkar faɗin sammai da ƙasai ita ko wannan aljannar an tanadar da ita ga masu takawa su wane ne masu takawa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya zayyano mana siffofinsu siffarsu ta farko alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wannan siffarsu ta farko kenan masu takawa su ne masu ciyarwa a lokacin da ake cikin walwala da lokacin da ake cikin matsi na rayuwa koyaushe suna cikin ciyarwa suna cikin infaki taimakawa marasa shi taimakawa fakirai taimakawa gajiyayyu wannan na daga cikin ɗabi'un masu takawa ɗabi'arsu ta biyu da ubangiji subhanahu wata'ala siffanta su da ita yace wal kadhimina al ghaiza sa'annan kuma mutane ne masu haɗiye fushi za a uzura musu a saba musu a ƙona musu rai amma sai su haɗiye kamar ba a yi ba wannan ɗabi'arsu ta biyu kenan ɗabi'arsu ta uku ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wal'afi na anin nas kuma su mutane ne masu afuwa wa mutane wani in an taɓa shi sai ce wallahi ni ba na afuwa kuma haka nake duk wanda ya taba ni zai gane kuransa duk wanda ya taba ni sai kashinsa ya bushe to, to, to, to ribar mai kaci wace riba ka fita da ita idan haka ɗabi'ar ta take wace natija ka samu gashi nan ubangiji subhanahu wata'ala na lissafo mana siffofin masu takawa daga ciki masu afuwa ne wa mutane wannan ya masa kaza masa afuwa wancan ya masa kaza masa afuwa wannan ɗabi'unsu kenan a ƙarshe ɗabi'arsu ta hudu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu yuhibbul muhsinin a cikin wannan lafazi za mu fahimci cewa mutane ne masu kyautata wa mutane shi yasa Allah yake son su tunda Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wannan na nuna kenan daga cikin ɗabi'unsu su masu kyautatawa mutane ne wajen mu'amala muhimmancin afuwa 'yan uwa ta biyu afuwa siffa ce daga cikin siffofin 'yan aljanna kenan idan muna fata mu rabautu da aljannar da kowa ke fata ya dace da ita to mu zamanto masu yafiya mu zamanto masu afuwa dangane da mu'amala da ke kai kawo tsakaninmu kuma ka sani cewar za a iya samun saɓani tsakaninka da ɗan uwanka a kasuwa ne ko kuma a gurin aiki ko a gurin sana'a ko kuma a cikin gidanka tare da iyalanka dole za a iya maka abin da ya fusata ka to yin afuwarka dalili ne daga cin dalilai da zai sa ubangiji ya maka tukuici da aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shaida ma wani mutum da aljanna saboda ɗabi'ar da ya siffanta da ita ta afuwa anas ɗan malik Allah maɗaukakin sarki yadda da shi ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake ba da labari cikin hadisin da imamu ahmad ya fidda shi cikin musnad ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce cewa suna zaune wata rana tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya tulu'u alaikumul ana rajulun min ahlil janna yanzu za ku ga wani mutum cikin 'yan aljanna ya bullo muku ya ce muna zaune sai muka ga wani mutum wanda ma ba shi da muhimmanci sosai cikin sahabbai ya fito fiskarsa na ɗigar ruwa na alwala da ya yi cikin mutan madina ya sanya takalmansa a hannunsa na hagu yana tafi wanda ɗauki cewa yana da wata kima da har za ta sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida da aljanna ba wannan mutumi ya wuce abunsa washe gari ana zaune karo na biyu nan ma manzon Allah ya masa wannan shaidar yace ya tulu'u alaikumul ana rajulun min ahli aljanna yanzu nan wani mutum cikin yan aljanna zai bullo muku sai gashi mutumin da ya bullo jiya yau ma shi din ne ya sake bullowa haka nan abun ya sake maimaituwa rana ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake masa wannan shaidar cewar ya tulu'u alaikumul ana rajulun min ahli aljanna yanzu nan wani mutum zai bullo muku cikin yan aljanna sai wannan mutumin ya bullo sai zama ya samu shaida har sau uku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi yana cikin yan aljanna to tunda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka san ɗabi'arsu su kai kawansu ya za su dace da wannan aljannar ba wai ya za su tara abin duniya ba kamar yadda muke a yau ɗaya daga cikinsu abdullahi bin amr bin al'as ya ce sai na gagara haƙuri da aka watse daga majalisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan mutumi sai na bi bayansa na ce masa mun ɗan samu saɓani ni da mahaifina yau ina so ka taimaka mun kamun alfarma in kwana a gidanka ya ce bismillah zo mu je suka je ba shi guri ya kwanta abdullahi dan amur dan as Allah ya dada shi da babansa gaba daya ya ce ba komai ya kai ni ba sai don in ga wani gagarumin aiki mutumin nan yake hatta sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida har sau uku da aljanna ya ce da na kwanta kawai sai na ga shi ma ya yi alwala nemi guri ya kwanta kawai sai ya hau baccinsa ni dai ban yi bacci ba a wannan dare saboda in leƙa in gano cewar wani aiki yake sa ya samu wannan shaidar ya ce kawai iya abin da na kiyaye shine in yayi juyi zai ambaci Allah haddab da asuba sai tashi yayi yan wasu raka'o'i yan kaɗan wanda ba su taka kara sun karya ba muka tafi muka yi sallah asuba muka wuni da shi washe gari ma na sake kwana rana na biyu ban ga wata ibada ba na ɗauka jiya dai ta yi ya gaji ne ko wani uzuri na sake kwana ta uku ban ga dai wata ibada a zo a gani ba kuma ba wani azumi na ga yake yi ba ba yawan azumi balle yawan sallah sai nake mamaki to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan shaidar a rana ta uku sai na bankade masa dalilin da yasa na zo gare shi na bayyana masa cewa ba wai sabani muka samu da mahaifina ba a'a na ji ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa shaida har sau uku shine nazo ido na ya gane min wani gagarumin aiki yake ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa waɗannan shaida har sau uku martanin da ya mayar wa abdullahi dan amru dan as shine ya ce ma huwa illa ma ra'aita ya ce wata ibada dai gagaruma da nake babu banda dan abin da ka gani daga gare ni ya ce ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin min almuslimin ya ce sai dai akwai abu guda ni ka gani ba na riƙe wani a cikin zuciyata cikin bayin allah musulmi duk kuma abin da aka mun ba na jin gilli in ji bakin ciki rike mutum yau gobe kwana uku sati guda ina jin haushin wane ina gaba da wane ina kullatar wane ya ce ba na haka a rayuwata wannan ba ɗabi'a ta bace wala ahsudu ku ala khairin atahu Allahu iya kuma ba na wa ɗaya daga cikin musulmai hassada bisa ga abin da Allah ya bashi yace wannan shine kawai abin da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun waɗancan shaida guda uku da aljanna shine malamai suka ce wannan na nuna cewar a duk lokacin da ka kakkaɓe zuciyarka da daga gaba da ɗan uwanka wannan dalili ne da zai sa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka maka da aljanna saboda gagarumin aiki ne gurin Allah maɗaukakin sarki fa'idar afuwa ‘yan uwa ta uku ɗabi'a ce da al'ada ta annabawa da mutanen kirki za mu ɗauki misali guda daga mafi fiko mafi fifiko cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikamakonsu manzan Allah ranar yakin fatu makka bayan ya kwace garin makka a gurin ƙuraishawan makka sai mushirikai suka taru a masallacin haramin makka domin su kansu sun san cewar a yau tun da annabi ya samu buwaya ya samu iko a kansu sai yadda ya yi da su domin sun cutar da shi cutar wadda babu annabi cikin annabawan Allah da aka masa irin wannan cutarwar to sai suka taru gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jira ya musu horo suna jira ya musu hukunci bisa cutarwa da suka masa da tsangwama da suka masa shi da sahabbansa har ta kai ga suka fidda su daga makka annabi baya son fita daga makka amma haka nan dai ya fita ala tilas domin lokacin da ya fita wajen makka zai kama hanyar madina ya juya ya kalli garin makka yake ƙara jaddadawa cewar a duniya kakaf ba garin da ya fi ƙauna a zuciyarsa kamar garin makka ya ce ba don mutan makka sun fidda shi ba da bai fita daga garin makka ba to kaga ko shakka babu mutanen nan sun cutar da manzan Allah matukar cutarwa to yanzu dole su saurari sakamako na abin da hannayensu suka suka shuka dole yanzu su girbi abin da hannayensu suka shuka sai suka taru gaban manzan Allah suna jira ya ɗauki mataki a kansu bisa ga abin da suka masa na tsangwama da cutarwa manzan Allah me ya ce musu ya ce mata rauna an nisani'un bikum yau dinnan da Allah ya bani iko a kanku ya bani galaba a kanku me kuke tunani me kuke ganin zan yi da ku sai suka ce masa khairan kai dai muna kyautata maka zato ba ma tsammani zaka yi mana abin da zai musguna mana ba ma tsammani zaka cutar da mu ba ma tsammani zaka dauki fansan abin da muka maka suka ce akhun karim wa bunu akhin karim kai mutum ne mai karamci kuma dan mai karamci mun san zaka mana karamci ka mana afuwa ka kau da kai bisa ga abin da muka maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idhabu fa antumut tulaqa ku je dukanku sakakku ne kowane ɗaya daga cikinku yana da cikakkiyar yanci ya yi sana'arsa ba mai tsangwamarsa ba mai ce masa cikanka ba mai ce masa kanzil kenan wannan na nuna annabi ya musu afuwa duk abin da suka masa a baya sun ce masa boka sun ce masa mahaukaci sun ce masa mawaki sun yi ta ƙaryata shi sun hana shi sakat sun hana shi yayi ibada da'awar ma daga ƙarshe suka hana shi kuma suka yi yunkurin kashe shi har suka sanya raƙuma 200 a lokacin da ya fita zai hijira duk wanda ya kawo shi da rai ko ba rai za a bashi raƙuma 200 Allah ya kare annabinsa to sai gashi yanzu ya samu iko a kansu sai ya ce ku je dinna muku afuwa kowanne cikinku yana da cikakken yanci ya yi sana'arsa ya je kasuwarsa ya yi ɗabi'arsa da mu'amalarsa da mutane ya yi hulɗarsa da mutane ya zauna a cikin gidansa da iyalansa a sake ba mai tsangwamarsa ba mai ɗaga masa yatsa har ila yau daga cikin misalai da za mu ɗauka daga salihan bayi afuwa irin ta salihan bayi athari ne da imamul bai haƙi ya fidda shi cikin shu'abul iman Allah masa rahama yana ba da labari cewar wata baiwa ta ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ake kiran shi Ali ibn al-Husayn wanda ake masa lakabi da Zainul Abidin baiwa cikin bayinsa tana tsaye a kansa tana zuba masa ruwa yana alola zai yi sallah butar da take zuba masa ruwan sai sai ta kubuce sai ta fada a fuskarsa sai ta fasa masa goshinsa jini ya wanke masa fuskarsa ya ɗago haka a fusace ya ɗago da kansa a fusace kalle ta sai ta ce masa Allah maɗaukakin sarki yana cewa wal kadhimin al ghaiza sifofin da muka ambace su ɗazu kaɗan kuma masu haɗiye fushi ne suwa masu takawa sai Ali ibn al-Husayn ya ce faqad kadhamtu ghaizi ya ce to na haɗe fushina yanzu raunin da kika mun na haɗe fushina ba zan bayyana miki fushina ba sai ta sake ce masa kuma Allah ya ce wal afina anin nas sifofin da muka ambata dazu kadan sannan masu takawa su ne masu afuwa wa mutane sai ce afallahu anki na miki afuwa Allah miki afuwa sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya cika ta ƙarshen ayar cewar Allah yana son masu kyautatawa sai ce to izhabi fa anti hurra je kina yan taki kenan ya haɗe fushinsa na raunin da ta masa sannan kuma ya mata afuwa bai ɗauki matakin raunin da ta masa ba sannan abu na ƙarshe ma ya yanta ta wannan misali ne cikin misalai na afuwa na mutanen kirki sai fa'ida ta kusa da ƙarshe cikin fa'idoji na afuwa ya ‘yan uwa masu daraja lallai a duk lokacin da ka zama mai afuwa wa ɗan uwanka bisa ga abin da ya maka na cutarwa wannan ba zai kaskantar da kai ba sai dai ya ɗaukaka ka ya ƙara maka ɗaukaka da girma gurin ubangiji da masu ma mutane da kake mu'amala da su a duk lokacin da ka zama mai afuwa cikin mutane wannan ba zai sa wai arena ka ba ko a mai da kai asara sai dai ana ganin kimarka ana ganin darajarka ana ganin girmanka a ce a in dai wane ne kwantar da hankalinka mutum ne mai afuwa in dai wane ne kwantar da hankalinka mutum ne mai yafiya ka samu kyakkyawar shaida tsakanin mutane annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikin hadisin da imamu muslim ya fidda shi cikin sahihinsa yake cewa ma zadallahu abdan bi afuwi illa izza Allah madaukakin sarki bai taka bai taba karawa bawa komai ba dangane da afuwar sa face daukaka inan duk lokacin da ka zama mai afuwa sai Allah ya kara daukaka kimarka Allah ya kara daukaka darajarka Allah ya kara daukaka martabarka a cikin bayinsa fa'idar afuwa ‘yan uwa ta ƙarshe idan mutum ya zamanto mai afuwa mai yafiya wa bayin Allah bisa ga abin da suka masa na ba daidai ba shi ma zai dace da afuwar Ubangiji tunda muna saba wa Ubangiji dare da rana to idan wane zai maka ka masa afuwa kai ma ai kana yi wa Allah kai ma sai Allah ma afuwa in wance za ta maka ka mata afuwa ai kai ma kana saba Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya maka afuwa hakan Ubangiji ya tabbatar mana da hakan cikin Alƙur'ani dangane da ƙissar Sayyidina Abubakar Allah maɗaukakin sarki yadda da shi ya kasance yana ɗaukan ɗawainiyar ɗan uwansa Mista yana ciyar da shi yana tufatar da shi ya ba shi gurin zama to sai zamanto an yi ƙazafi wa 'yar Abubakar mata annabi sallallahu alaihi sallama ummuna Aisha Allah yadda da ita an jefe ta da zina to sai zama daga cikin wanda suka yi ta yaɗa wannan ƙazafi na jita-jita mistah yana daga ciki labari da ya iska sai da na abubakar sai ransa ya ɓaci ya ce irin sakai yadda zai mun kenan in ɗauki ɗawainiyarsa in ba shi ci in ba shi sha in tufatar da shi kuma ya zamanto yana ɗaya daga cikin waɗanda za su yaɗa magana ta ƙarya ta jita jita a kan ‘yata da na haifa ta ciki na to daga yau duk wata ɗawainiya da nake masa duk na yanke Allah ya ce ba za a yi haka ba Allah subhanahu wata'ala ce wala ya'tali ulul fadli minkum والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أكرش سي الله تي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله تي كر ودن دا الله يباس فللا يباس أبن دنيا يباس كيما يباس أوكاكا تكم متاني kar su yi rantsuwa bisa ga abin da suka saba yi na alheri cewa ba za su yi ba bisa ciyarwa da suka saba yi wa miskinai da fakirai su ce sun yanke saboda wani kuskure da fakiri ya musu ko miskini ya musu kasu ce sun yanke su musu afuwa mana bisa ga abin da suka musu su ci gaba da ciyar da su suna tufatar da su su kau da kai bisa ga abin da suka musu su ci gaba da ciyar da su suna tufatar da su shin su din ba so Allah musu afuwa ne kaga kenan in kai afuwa ga wanda ya ma ba daidai ba wanda ya saba maka kai ma su Allah subhanahu wataala zai maka afuwa abu na karshe wanda za mu karkare a kansa ya ‘yan uwa masu karamci lallai gaba da ƙiyayya tsakanin musulmi na haramta musu samun gafarar ubangiji kana gaba da ɗan uwanka ku haɗu wannan ya ɗauke kansa wancan ma ya ɗauke kansa to ubangiji in ya tashi gafara ku sai ku rasa wannan gafarar tasa subhanahu wa ta'ala sannan illa ta biyu cikin illolin gaba da ƙiyayya da rashin yafiya tsakanin bayin Allah bawa zai ta aiki na alkhairi ka zo sallar juma'a amma sallar juma'a ka ko sama da kanka ba a daga ta ba ka yi azumi na ramadana azumin yana nan ba a daga ba ka yi sitta shawwal yana nan ba a daga ba ka je sallar asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi sadakan naira ɗari ɗari biyar dubu yana nan ba a daga ba sama da kanka wannan illar rashin yafiya kenan hadisi ya inganta wanda imamu muslim ya fitar shi cikin sahihinsa imamu bukhari ya fitar cikin al'adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tuftahu abwabul janna yawmal ithnain wa yawmal khamis duk ranar litinin da ranar alhamis